إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الرضاء littafin reno shayarwa an ce abin gyaran naku bai ba ba a ce me yasa tun waje ba a ce وقبل أن نبدأ بكتاب الرضاء لا بد أن ننبه إلى مسائل لعلها تفيد الطلبة إن كانوا جادين في طلبهم للعلم mun gama kitabun nikahi wa talaq dangane da muwatta ai kun ga mas'alar yadda ta tafi kitabun talaq yaya suke yaya yake aka ce duk mas'alolin da yawan su ijtihadiyat ne wane ne ya lakhasa kitabun nikahi ko kitabun talaq babu to ba yadda za a yi a samu ai karatu kuma ke ba yadda za a yi ai karatu in ka tashi makaranta ka je gida kan gari ya waye sai ka lakasa abubuwan da ka ɗauka makaranta duk shi ne abubuwa za su zauna an fahimta an ga wannan exercise book bara ka gani ka gani 1973 khala sheikh hamad al-ansari muna karatu tirmis in aka tashi ka je gida kafin ka ci tuwo ka kwanta sai ka rubuta abin da ka jiyo cikin darasi ka gan shi 1973 kenan قال الشيخ قال الشيخ حماد الأنصاري fa'ida duk 1973 waɗannan fa'ida usuliya wannan matsala usuliya wannan matsala cikin mantik duk littafin da baka da shi ka karanta shi ka zo ka lakasa ka rubuta ka ajiye 1973 zuwa yanzu shekaru nawa kenan shekara arba'in shekaru arba'in da hudu wannan exercise book ke lokacin gaga masu sakandare na ka cire arba'in da hudu cikin shekaru ke saurana sai a bi ka bashi anwa'un nusuk to to an gama da wa'annan za a zo kuma sheikh abubakar jabir jazairi shi kuma kullum yana tafsiri bayan magarba shi mun zauna ko muna da jarrabawa gobe bayan magarba na sadaukar da shi ne sai in ji karatu wajen malamai a cikin harabi qala sayyid kutub da na karanta wannan cikin zilalar qur'an sai da naje na rubuta wannan naje na samu sheikh muhammad al-amin shingiti Allah ji kai har gida na ce mishi ga abin da sayid kutub ya faɗa ya ce laisa fin nasu ma yi hattimu an ta kunan nafsu hiya adam wai ba nassin baya nuna cewa daga jikin adam aka fitar da hawa haka zilalar ƙor'ani na farko haka yake daga baya da kanin shi zo muhammad kutub aka zo aka gyakishe suka cire wannan matsala amma nuska kadima akwai wannan magana a ciki na ɗauko ta sun yi gyara ke nan to adabin luga to akwai inda sheik a ta'awil ƙa'ida usuliya akwai inda sheik aljazair ya ba mu bayani cewa alkur'ani ana karanta shi ne don abu uku su uku ya kawo duk bayanai da na je gida na ce sai na rubuta abin da ya fi ka je gida sai ka lakasa da kwakwalwa ake ɗauka bayan da za ka yi karaka ilimi fa da kiwuya ta ruma na izza sun mata namu laila za su haɗu sai ce abu uku ake yi an karatun alkurani ya kawo su duk da hujjoji da da na ji gida na rubuta su duka sai na yi taliki na ce akwai na hudu watakila malam ya manta ne na hudu ana karanta alkur'ani don rukiya ba haka ba ne ba to ka gani istidrak kenan in ka je ka nuna mishi baya shi baya damuwa ba jima ba wani nan daga inda ba daraktan da ya je umra ya same shi ya ce a cikin littafinka a ƙidatul momin ka ce kaza kaza kaza ya karanta mishi ya ce da za a sake buga littafin zai canza ai babu ruwansu ba abin da ya musu zafi ba sa bukatan komai wajenka tambihu eh sai yardar Allah wa shawirhum fil amri kalimatul hikma mas'aloli masu wahala in ka bar waje in ka zo kasashen ku da wahala ka samu inda zaka samu wa'annan magana ka gani haka tun daga 1973 aka zo 74 75 76 haka za gani kowanne ne komai da tarihi shi da haka ake karatu ba mun gama kitabun nikah ba da kitabun talak ba sai ka zauna kwakwalwarka mun karanta ka balle ga littafi hannunka ga matsalolin da suka zo cikin talak talaki sun kasu kashi nawa ga matsalolin da suka zo ijtihadiyat ga matsal ga yadda aka ta bugawa kan saki uku ga yadda aka ta bugawa sun saki da ta rubutu ga yadda aka ta bugawa bishar in kin fita auren ki ya mutu in kin shiga duk ba an tattauna wayannan ba in ka in ba in ka bar cikin kokolwanka kwana biyu sai ka neme su ka rasa in ka rubuta fa suna nan duk sa'an da ka tashi bukata zai ka je da muka fara muwatta sai da na ce duk mai so ya rinka kawo excess book na biro yana rubuta matsaloli masu muku waɗannan matsaloli da muka karanta cikin muwatta fa da wahala ka same su wani wuri haka ba da wahala duk fikihun maliki duk fikihun maliki cikin muwatta yake shine farkon littafi duk sauran littattafai su mudawwara su wane da wane duk bayan muwatta su shi yasa aka ce sai ka ɗauki su ma ai muwatta ai su ina mana mudawwana ina mana tadwin mudawwana abubuwan da suka ranta ne wajen imam malik zo wannan ya rubuta ba haka shi ne kenan inda aka samu wannan ilimin kenan amma za ka zo ka ji karatu kamar laksha ka tashi ka tafi ka ci abinci gobe ka dawo sai ka shekara ɗari kana karatu an karanta matsala an ta fama an ta fama sai ga kuma mutum ya bugo malam an tambaye matsala kaza ya ce ba an karanta shi lokaci kaza ba ba da kai aka yi ba kana shakka ne akan abin da ya manta ya manta an fahimta a buga mai hai ba abin da za a buga ba ne wannan na ajiye ne madan kai na akwai abubuwa ciki ba na son ma wani ya gani ya za a yi kuma baka akwai matsalolin da za ka ba kowa ya ɗau hoto sa akwai matsalolin da in za ka ba wani sai ka cire su matsaloli ne da suke suka shafi sirri ko wannan ya ce malam ina son koyi ilimin hadisi yaya za a yi suka ce ba yadda za a yi kana da kiwiya kuma ka je koyi ilimin hadisi wannan ma ka duba za ka 1973 74 wannan ya ni ustamar kenan fi mustala ya ahalil asar gashi duk rubutu na ne haka tun kana koyon rubutu har ka zo ka iya ka gani ko ya faɗo za a koma da shi na san ne shekara arba'in da biyar suna tare da ni ai na san da yake ko kuma duk da littafai da karatu ta sai ka bukaci ka koma ka gani mai ka faɗa a wancan lokacin da za ka zauna ka yi tunani abubuwan da aka karanta game da saki kitabun talak shi ka zama babban malami in fatawa ta zo sai ka ce mazhabi ga abin da mazhabi ce amma mazhabin wannan kuma mazhabi imam malik kansa ya ce kaza amma mazhabin kansu sun sha sun kari juna ilimi ba a cewa sun yi sabani sai a ce sun kari juna ilimi wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza saboda sabani din kalma ce da ba a fai sun a faɗe ta ba sai a ce malamai sun kari juna ilimi wani ya ce kaza wani ya ce kaza don dukkan su maganganun su ilimi ne dangane da kai wanda yake sa'ansa shi ne yake ganin ai ba komai ba ne abin da ya fada ba kai wajenka duk komai suka fada ilimi ne sai dai wanne ne ya fi rinjaye an fahimta to za a shiga kitabun raza su yi nazari na ne shekara takwas mai ina hidima ina hidima labirarin wannan malamin shekha madal ansari duk madina ba wanda ya kashi ilimin hadisi da aqida duk kashar kal'ausa kowa ke phd ko master sai ya zo library kuma ni ke rattaba ni ke tsara library in an zo ana neman wani littafi sai ce a jira shi ibnul maktaba yake kira na a jira sai na zo ina zuwa sai ce ga inda yake shekara takwas na lizimce shi in na tashi da la'asar na bar gida kenan na ji duk manyan malamai za su zo wajen shi ana tattaunawa ne ke zuba musu shayi duk abin da ake faɗa ina ji abinda sai ka shekara nawa kafin ka karatun kai ka wajen gashi ya zo ya sun faɗa cikin ruwan sanyi ka samu ba za ka je ka rubuta ba za ka je ka rubuta yanzu ba mallaka ta bace ba yanzu su duka sun gama sun tafi ba ya zama mallaka ta ba to da na yi kiwiya fa ba yadda za a yi a yi kiwiya ba samun ilimi fa da kiwiya ba yin karatu da kiwiya shi ka zage damsi me za su hana ka to sun hana ka rubuta ilimi me ya hana ai ba su hana ka buga waya ba su hana ka kallon talabijin ba son zuciya ne kawai son zuciya ne kawai wani malamin hadisi cikin manyan malaman salaf ya ce in ya je ya yi karatu ya dawo gida ya san matarsa ba za ta fahimci abin da yake karanta ba sosai amma sai kawo ya kira ta suna muzakara ina mana suna muzakara don ya zauna mishi cikin kwakwalwar shi sosai komai sai an tsara mishi komai sai an bi ka'ida in ba a bi ka'ida ba mun zama muna tamanni kenan kawai abin da ba shi da amfani Allah madawakin sarki ya ce mana wa man arada al-akhirata sharadi nawa kenan wasa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun ki ka gani ce man arada al-akhirata shi zauna bai tashi yana fafatukan nema ba zai samu wasa alaha sai tashi yana fafatukan nema sa'ayaha amma fafatukan da yake ba na abin da zai samu ba ne ya je yana neman wani abu ne da ba zai samu ba sai ya nema ɗin ya tashi yana kai kawo ɗin kuma kai kawon da yake kai kawo ne da za a samu wannan abin da ake nema wa huwa mu'minun fa ulai kana sayuhum وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا komai yana da ka'idoji ne in kana son ilimi sai ka tashi ka koyi ilimi ina me za ka karanta wajen ilimin wajen wa za ka karanta ya za a yi duk waɗannan manya-manyan matsaloli ne sa'an nan kai kanka makiyaci ne kai ko ko a'a kana ƙoƙari kana ƙoƙari ba ce la tanalul ilma illa bi sultatin سأنبيك عن مجموعها ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ما معنى ذكاء إيه ذكاء كيف هنكلي فهمت ذكاء وحرص كان سنكرات واصطبار إيه بيتي وصبر با واصطبار الاستبار أشد أقوى من الصبر سألنا وبلغته سألنا وإرشاد أستاذ وطول الزمان إن كان جوجا مالا من دبي سنكو ما يبزي باتا مالو كتير أم فهمت إن كان نما إلمي شيكين سألنا abin da malam mai ta'alimi ya fada kenan sai mu kuma muka fada arkanul ilm yace in ka fara karatu ba za ka samu karatu ba sai da wa'annan abubuwa to waɗanne abubuwa ke haɗuwa in karatun ya yi malami ɗalibi manhaja ba haka bane ba da inda za a yi karatu da abin da za a mana hanyar karantarwa malami da ɗalibi da abin da za a karanta da inda za a zauna a yi karatun da kuma hanyar da za a bi ɗalibai su fahimta su ne waɗannan guda biyar to wanne ne fi muhimmanci malami shi ya fi muhimmanci saboda mai saboda mai wannan magana mun maimaita ta anan ya fi so a kirga ya fi so shurin masaki malami shi ya fi muhimmanci saboda mai saboda duk shauran abubuwan an samu kuskure waye zai gyara to shi malamin an samu kuskure cikin shi waye zai gyara sai abin ya tafi kuskure shi yasa malami fi muhimmanci da malami da talibi da abin da za a karanta din manhaja din kenan sa'annan kuma da yadda za a yi method yadda za a yi a fahimtar da mutane sa'annan da inda za a zauna a yi karatun shi ne a cikin hausa makaranta kenan ku makaranta kuma tana iya zamowa ko karkashin bishiya ko kofar gida a soro ko ina na iya zamowa makaranta mutum na suka haddace alkurani karkashin bishiya shi ne makaranta to shi tsarin rayuwa na yanzu sai aka fi ba da karfi a wajen makaranta ɗin za a gina a sa komai da komai komai da komai malamin da zai karantar albashin shi baya san shi ba wanda zai kula da shi ba wanda ya san kimarsa ba wanda ya san darajarsa to shi yasa kaga duk al'amari yanda komai ya rikice ya zo yanda yake tafiya balle sha'anin karatu yanzu Allah kan ɗaya san abin da muke fuskanta fa kafin zuwa kwana biyu a gama da waɗannan manyan da ake ta bugawa da su fa za a zo a haifar da ilimi zai karye fa makarantu da yawa rufewa ake yi makarantu da yawa rufewa ake da in kabce ma yara za a kore su gobe ubansu ko ina zai samu kuɗi ya kawo yanzu ko ana jarrabawa ne aka ce in ba su biya su kufi su ba an kore su ya ce to zo zauna abinci ta abinci ake ko ta karatu akwai wacce ta zo ƴaƴanta guda hudu ba su kufi za a kore su ta je ta yi ƙoƙari ta kawo na mutum uku aka ce sauran mutum ɗaya ta ce kwa ga wallahi 'yan kunni na na cire na je kwanan asibiti na biya na sayar na zo na biya da Allah kai hakuri in ubansu ya aiko zan biya mutum nawa suke suke gudu su tafi to ya aka yi mutum na aiki yana da sana'a yana koma yana tashi yana fama amma ba hali yadda za a yi a samu abubuwan da za su tafi ina abubuwan suka shiga ina abubuwan suka shiga ina kudade suka shiga ka gani ku rayuwa kudi sai an fito da shi an aiwatar da shi sai a yi amfani yaya za a yi a fito da shi a aiwatar da shi in kana fama da waɗanda suke sama ba su da yawa aikin da suka yi da ka hana wannan abin da sunan war against indiscipline da ka zo yanzu kuma kaga abubuwan da ka tarar she da bindiga she efcc yanzu da da wanne ne ya fi kadari wane fi barna to in ba hankali aka saba abinda kuma za a haifar daga baya wallahi ya fi wa'annan wannan masu sun samu kudi ne sun samu dama ne suka rike ofis su waye zai sati kudi miliyoyi da biliyoyi in ba wanda suke da dama ba talaka ina ga kudin ma balle ya sati to su an san adadin su an san mene amma sun yi karfi ka kaddara cewa suna da karfi kuma suna da yawa kuma ka san cewa a najeriya fa kake a najeriya kake ina mana a najeriya kake wata da ta ɗabi kudin ta gudu ta gudu ta je ingila ba gudu ta ta je ingila ba yanzu ingila na son su kama ta ta ce a bar ta dawo najeriya saboda me wannan abin da take mallaka an ta shigo najeriya shi kenan oga ta zama oga kwata-kwata kenan ta fi karfin a yi mata ko saboda me in ka mallaki kudi da yawa a najeriya shi kenan ba wanda duk kwamitin da za a kafa kai ne caman ɗinsu ba haka ba ne ba kai za ka nuna musu abin da za su yi su ma su nuna maka lamba a kan ba haka ake yi ba to wa'annan in aka ce sai an gama da su e zamana ma ba ka da aikin komai sai su wallahi shekaru goma ba su yi sa gama da su ba aiki ne ja ba a ce a bashi ba ana yi amma kuma a kekiro wa'yansu fcc daban guda uku ko hudu waɗanda suke kula da rayuwar mutane talakawa kowane state federal government ta samu tabbas cewa kowane gwamna ya biya albashi 25 ga wata kowane gwamna ya biya ba su sukan 'yan kwangila ya ba kowa kudin shi kowane gwamna a tabbatar da ina kudin 'yan fenshi ya shiga a zo a biya kowa kudin shi to shi ne za ka dukiya kudi ya yadu ɗan fenshi da ya karbi kudin shi ɗan kwangila da ya karbi kudin shi kowa da ya karbi kudin shi kasuwa zai shiga yaje wannan zai bibiya ba su suka shi ma wannan zai shiga kasuwa ya sai abinci wannan ya sai matarsa zani a tabba wannan ya biya kudin makarantar 'ya'yansa kudi na yaduwa kenan kudi na tafiya kenan kudi na haraka kenan yana motsi 'yan kasuwa kuma da sun ga kun samu kuɗi kuna shiga kuna sau abinci abincin zai kare su ma sai su sheka su je su sau abincin su kawo rayuwa za ta koma yadda take ba tare da an ɗebo to in kuma gwamnati tana so ta ɗebo kuɗi kuma ta ƙara ma 'yan kasuwa ƙarfi su yi ta kasuwanci to sai abubuwa su yaɗu amma in ba haka ba waɗannan da ake ja da su wallahi ya zama na ba ka da wani aiki sai su shekaru goma ba su yi sa gama da su ba don sun fi shekara ashirin da biyar suna wannan abin tun da ka sauka 1985 suka fara ba haka bane ba ka zo ka tarar da jan aiki babban aiki to yanzu garin yaki da su an manta da komai yanzu ana garkuwa da mutane in kana karance-karance ga wanda bai kamata a ce an yi garkuwa da shi ba ma sai ka ji me an yi garkuwa da shi sai ka ji fyaɗe sai ka ga mutum mai shekara 60 ya yi mai 'yar shekara 6 fyaɗe sai ga 'ya'yan shekara 16 sun kama mace mai shekara 70 su yi mata fyaɗe wani irin shakiyanci kenan fashi da makami sata har masallaci ake shiga har makabarta ake shiga sata kuma yanzu da barna to waɗannan abubuwa duk ana tara su kenan fa sa'an nan duk wanda ya bude makaranta private yanzu in sabo ne rufewa ake yi saboda ɗaliban gudu suke yi ba kuɗin da za a biya malamai wallahi sai mun ci bashi muke biyan albashin malamai kowa ba kowa ba shi da kuɗi ya za a yi rayuwa bayan da za a yi rayuwa kafin a gama da waɗannan an tarbiyyantar da barnan da tafi waɗancan ba waɗancan kuɗi kawai suka kakkama in an kamo su suna da kuɗin kuma ba wanda za a kamo a samu kuɗin da mahaukata ne kowa zai sa da wasu sunan nake in ka yi sa ga sunan shi ɗaya ko biyu shine za ka kama sa'an nan kuma kana ce kasan da sai dai ka ce ana zargin shi ne sai ran da kotu ta ce ya yi sata ne tukun ya zama ya yi sata ba wanda ya isa ya kama shi kowa aka kama ma ya fi so a kai shi kotu eh shi kenan kana ɗaukar lauya kana kwanci kana baccinka duk talaucin da ake jin nan su ba ruwansu suna da dukiyarsu makil har yanzu kuma ana ɗeban kuɗi ana menene da menene an fahimta in ka je za ka yi gyara sai ka bi hanyar gyaran sannan gyara ya zama gyara mun fada mun sha fada a nan mutane da suka zo suka ji zafi sarakuna na zalunci sai suka ɗauki ko da kyakkyawar niyya ko da menene suka ce bari a kwato talakawa hannuwa suka kwato talakawa hannun sarakuna me suka nuna musu ku ce mun ki ba mu yadda ba duk ba saraki ba abin da ya saraka ya mashi tawaye ka ce kaki to sai aka bar su wannan kalmar munki to ba kunki munki munki me za ku gina durusawa ake ba gini da kuka ɗaya karbo da kuka kwato su hannun sarakuna masu zalunci su sai kai su ina suka kai su bariki wajen talakawan talakawan suka zo su suke da mulki suka mallaki ko ina har sarakunan suka suna karkashin su talakawa sun ji daɗi talakawa sun sami yadda suke so bukata ta biya saboda kuskure da aka yi a wancan lokacin yanzu ne ma talakawa ke barna yanzu talakawa ke barna sosai tunda suke rike da da aka ce ana ana zaluntar talakawa sai aka kwato su to da talakawa sun tsira kenan tun da gashi yanzu mulki chairman local government talaka ne dan talaka ne gwamna talaka ne dan talaka ne janisa sanata majalisa ko ina talaka na iya shiga yanzu don zabe ake da ko menene da menene to da sai a ce talakawa sun ji daɗi yanzu mulki ya da hannun talakawa ba haka bane ba talakawa suna jin daɗi eh yanzu barnan ke karuwa to ina za a ya za a gyara wannan kuma ashe inda kyakkyawan niyya ma ko babu kyakkyawan niyya hanyar da aka bi na gyaran ba bi hanya mai kyau ba yasa in ba a bi hanya mai kyau ba da sunan gyara sai a yi barna an fahimta كتاب الرضاع littafin shayarwa akwai ƙa'ida cikin shari'ar musulunci mace mata lokacin larabawa yanzu ne mace sai da ta shayar da ɗanta ko kuwa kaza kaza kaza kaza a'a da a lokacin larabawa tun jahiliya har lokacin musulunci larabawa suna shayar da 'ya'yan mutane suna karban suna karban kuɗi ba haka bane ba kowane sati za a je kasuwanni kowa ta ɗauke je ta samu 'ya'yan marayu ne ko menene ko menene wa'yansu ba marayu ba ne amma ya fi son a ɗauki ɗansa a kai ƙauye a cikin ƙauye a shayar da shi saboda ya samu ƙarfin hali ya samu hazaka ya samu fasaha ta larabci ba haka ake yi ba to haka ake yi rana ɗaya aka tashi aka je kasuwa da su hali in ka ji ana ce halimatu sa'adiyya wannan suna tun daga zamanin manzon Allah har yanzu duk inda ka ji halimatu sa'adiyya saboda wannan kissan da za mu karanta ne sunanta halimatu sa'adiyya sunan talaka ce halimatu sa'adiyya ba wata mace ba ita da kawayenta suka kama hanya za su kasuwa kamar za su ladin makole ko za su menene da menene ko garko ko kacako ko menene za a je cin kasuwa dukkan su suka kama hanya suka tafi a lokacin ita a bar hawarta ma ba ta da kwari saboda a nuna maka cewa Allah na hanawa don ya bayar ya bayar kuma don ya hana banda Allah ba mai yin wannan da suka je kasuwa kowace a cikinsu ta samu ga wannan dan uban shi kaza ne gwamna ne sarki ne menene majalisa ne sanata ne inda kuɗi yake duk kowa suka su samu sai muhammadu al'amin ya kimawa abi talib ba wanda zai ɗauki talak aje mai za a samu sai da yamma lokacin komawa gida ya kai sai ta ce to da koma gida ba komai ai gara na ɗauki wannan maraya ai gara na ɗauki wannan marayar ashe alkhairi kenan ta samu na duniya da lafiya sai ta ɗauke shi tana ɗaukar shi ta ɗaura kan abar hawa suna tafiya fif fif tana wuce suka ce a'a halima ba ke ce da safe da zamu je abar hawan ki ma yaya aka yi ashe albarka ta ɗauka za ta kai gida da a ce dukkan su sun san abin da ke cikin wannan marayar sai dai a yi dambe sai dai a yi dambe ba amma da ba a wanda bai sani yanzu a kawo gol na miliyan ɗaya a sa cikin taro sun dabba a jefa bakin kofa kowa zai bol ne da shi wuce amma ran da aka san me yake ciki fa sai mai karfi sai mai karfi shi yasa abin da baka san shi ba shi kenan ta ɗauke shi ta tafi ashe albarka kenan ta ɗauka ta tafi da shi shi kenan komai albarka komai yana tafiya komai yana tafiya komai yana tafiya to Allah yana hanawa don ya bayar yana bayarwa don ya hana an fahimta mutane biyu ne a gida wannan akwai wadata a gidansu yace to dun da wannan mura da kudi kuma me zai karatu in ba ya an bashi ba kaga an hana shi yin karatu wannan kuma gidansu ba kudi ba komai talakawa ne yace to in bai karatu ba me zai yi sai tashi je ya karatu kaga an hana shi don a bashi don ya samu an fahimta to shi yasa Allah madaukakin sarki shi ya halarci wannan duniya har ana da kasa in ba tsarin Allah aka bi ba wallahi zama lafiya har ana da kasa duniyar nan ba zai taba yi ba kada mu taba tsammanin cewa wai talauci da ake ciki ko rashi ne fa gwargwadon abin da Allah halitta ya isa bukatun dan adam kowa zai samu bukatar shi har da kare to menene yake kawo tashin hankali a buri na abin da nake buri da abin da kake buri shi ne ke kawo rashin zaman lafiya da za a waye gari ni da kai ne kadai a duniyan nan duk arzikin duniyan nan ni da kai ne kadai sai mu yi tashin hankali saboda sai ni na nemi na mallaki duka kai ma sai ka nemi ka mallaki duka sai mu yi yaki shi ne abin da yake kawo yaki amma ba zai taba yiwuwa Allah ya halicci halitta kuma ya bar su don yunwa ba da halittar da ya halittar da abincinsu da bukatunsu duk kun faya kuni ne Allah sai ya yi wahala ne ya samu duk ya samu ya samu duk abin da za a yi duk abin da ka sani wallahi tallahi duk yawan ɗan adam da aljanu da dabbobi da komai bukatan kowa zai samu ya isa bukatan kowa kowa zai wadata to me ke kawo rigima a'a abinda ake abinda nake so abinda nake so da a ce bukata ta ce kawai samu kaza bukata ta wadatar bukata ta biya to amma akwai abubuwan da nake so sama da bukatar kai ma kana so shi ma yana so ita ma tana so to ya za a yi sai mu yi ta tashin hankali ana yaƙe-yaƙe ana kere-kere duk kere-keren da ake tsoron talauci ne sassu kowa na son shi shi ya mallaka shi ne yake kawo wannan tashin hankali an fahimta? iyi to shayarwa ɗin shi ne halimatu sa'adiyya da ta ɗauki manzon ta ɗauki muhammadu ibnu abdullahi ya tifa abi talib kenan ta je da shi ƙauyensu sai tana ganin abubuwa na canzawa a cikin rayuwarta a cikin gidan ashe albarka ta ɗauko har zuwa karshen kissan yadda ya zamo shine duk inda gaje gaje halimatu sa'adiyya duk wa'annan da aka je aka neme shi aka yi kasuwa aka ci kasuwa da su waye san sunan su wa yake tuna sunan su to duk inda kaje ce halimatu sa'adiyya sababin shi ke ita ce wannan saboda ta dauki maraya ta je ta shayar da shi yazo ya zama manzon Allah fiyayyen halitta amma duk da shi sai manzon Allah na girmama ta yana girmama ta ai mun ka karanta an ji labari ko in ta zo manzo Allah ya rasa inda zai sa ta kaza kaza kaza yaya ƴan uwana da aka shayar da mu yaya uban mu yaya kaza kaza kaza shine kuma khairul khalq ajma'ina sallallahu alaihi wasallam to shine shayarwa kitabur rada littafin shayarwa ala haddathani yahya an malikin ana abdullah bin abi bakr an amarata binti abdurrahman أن عائشة أم, أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها أنا عائشة بعد الأباري تتشي وترانا منظر الله أنا وجنتا وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة سيتجواني متناني من إذن ينا سلم زي شكا جلنا حفصة قالت عائشة نانا عائشة تتشي فقلت سنتي يا رسول الله ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadha rajulun yasta'zinu fi baitik ga wani yana yana sallama gidanka zai shiga gidanka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace urahu fulanan ina zato wani ne li'ammi li hafsa min radha'a ina tsammanin wani ne wanda yake baffar hafsa ne wajen shayarwa ina mana baffan hafsa ne wani shayarwa uban mijin matan da ta shayar da hafsa kaninsa ne kowansa shi ne ya zama baffanta kenan ko faƙalat aisha daga nan kuma sai aisha ta kada baki ta ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law kana fulanun hayyan li ammi min arda'a da wani yana nan a raye shi ma wani baffanta ita ma a cikin shayarwa da hala alayya sai shigo min فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am eh sai ya shigo miki inna rada'ata tuharrimu ma tuharrimu alwilada abinda haifuwa zai haramta haka shayarwa ba na da nasaba da shayarwa duk wajen taharimi duk ɗaya ne an fahimta قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت تتي جاء عمي من الرضاء يستأذن علي تتي وانا بفانا أتكن شايروا يا زوينا نيما إذني يشغو مني فأبيت أن آذن له حد علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سينا حنا نباش إذني يشغو هر سينا تنبي منزل الله صلى الله عليه وسلم قالت تتي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يزول فسألته عن ذلك sai na tambaye shi ga wani baffa na cikin shayarwa ya zo yana so ya shigo mini fakala innahu ammuki fa'azani lahu yace ai baffanki ne ki bashi izini ya shigo qalat sai ta ce fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma arda'atni almar'atu wa lam yurdi'ni rajul ta ce ai mace ce ta shayar da ni ba mijin ba matar da ta shayar da ni ai ba miji an fahimta faƙala sai manzo Allah ce innahu ammuki falyalij alayki tabbas baffanki ne tunda matan wassa ko kaninsa ta shayar da ke shi mijin matan ya zama ubanki wannan kaninsa kowansa ya zama baffanki innahu bitta'kid alaysa kadhalik ammuki falyalij alayki ya shigo miki babu komai wa qalat aisha na na aisha ta ce wa zalika ba da ma duriba alaina hijab ta ce bayan saukar da ayan hijabi kenan wannan matsalolin suka faru wa qalat aisha sai na na aisha ta ce ya harumu min ar-rada'ati ma ya harumu min al-wilada yuharrimu min ar-rada'a ma yuharrimu min al-wilada ya harumu min ar-rada'a ma ya harumu min al-wilada ma'ana shayarwa da dangantaka na jini duk ɗaya ne wajen haramcin aure قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القويس ولم تنسونش أفلح لم هو أبو قويس جاء يستأذن عليها يا زو ينا نيما إذن ينا سلم زي شبو وهو أمها من الرضاعة shi kuma baffanta ne wajen shayarwa in aka ce baffanta wajen shayarwa shine matan da ta shayar da ita din mijinta wan wannan ne ko kaninsa ba baffa kenan ba ba da an unzila alhijab bayan an saukar da ayatul hijab qalat tace fa abaitu an azana lahu alayya ni kuma sai na hana da bashi izini ya shigo min falamma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhbartuhu billazi sana'atu da manzon Allah ya zo sai na bashi labari da yadda na yi ga baffa na cikin shayarwa ya zo yana yi min sallama na kina bari ya shigo fa amarani an azana lahu alayya sai manzon Allah amarani an azana lahu alayya ce in ya shigo in ya zo ya sallama ki bari ya shigo baffan ki ne uban ki kenan qala wa hadathani an malik an thawr bin zaid bin dili an abdullah bin abbas annahu kana yaqulu abdullah dan abbas yake cewa ma kana fil haulaini wa in kana masatan wahidatan fa huwa yuharrimu to daga nan kuma an shiga ijtihadiyat ke yace tun daga ran da aka haifi da har zuwa ya cika shekara guda biyu ko so ɗaya tsotsi nonon mace sha ta haramta gare shi kenan an fadi ko ibnu abbas ijtihadin shi kenan ce ko so ɗaya ne wannan ijtihadi ne ba nassi bane ko قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أن تنبي عبد الله بن عباس ومتن يكي دما تابيو فأرضعت إحداهما غلاما سيد أينسو تشاير ونيارو وأرضعت الأخرى جارية أما تنكما تشاير دا ياريا فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية shaga ce wannan yaron zai iya auren wannan yariyan faƙala la zai ce a'a alliqahu wahidun ma ma'ana alliqahu wahidun da ruwa ɗaya aka shayar da su wannan mata guda biyu mijinsu guda ɗaya ne ai shi da ruwan shi aka shayar da wancan da ruwan shi aka shayar da wancan sun zama mai kenan sun zama ƴan uwa ba aure tsakaninsu an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي عبد الله بن عمر شيخ مذهب لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير yace babu rai shayarwa da ke haramtawa sai wanda aka shayar da shi lokacin da yake karami amma har mutum ya riga ya girma ya fi shekara biyu in ya sha nonon ma ba zai haramta mishi ba أم فهمت قال وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره إتي سالم بن عبد الله بن عمر يباش الأباري أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضى إلى أختها أم كلثوم إتي نانا عائشة أنت ناس يارو يشيقو متى سيتتي kaje wajen kanwata ke kanwata koyata kanwata ke shayar da shi shi ne na zamo mai din shi kenan sai ya yar uwarsa ko to me sunan shi da Hausa khala larabci ne ba Hausa ne to ka gani khala umma inna ya kumbu ya diko ya zag ya gorgor ya findo ya fendo ya kimme tun muna Buhari muke ta fama da wannan kalmomin filatanci ne Umm Kulthum binti Abi Bakr as-Siddiq sai nana aisha ta ga yaro tana son yi girma zo yana shigo mata sai ce kai ke ummu kulsum yar sayyidina abubakar kanwarta ce ki shayar da shi in ya girma na zama um, eh, menene menene shi kenan yar uwa uwarsa ta cin- shayarwa kenan zai iya shigowa faqalat ardihi ashara ra'ati yace ki bashi nono ya sha su goma ya sha ya koshi an jima ya sha ya koshi gobe ya sha har su goma hatta yadkhula alayya har ya zamo zai iya shigo mini in ya girma qala salimun salim yace fa arda'atni ummu kulsum thalatha rada'ati yace sai ummu kulsum yar abu sayyidina abubakar kawwanna na aisha ce sai ta shayar da ni so uku thumma maridat sa'annan sai ta kamu da rashin lafiya wa fi riwayatin thumma maridtu sai na kamu da rashin lafiya wannan shi thumma maridat sai ta kamu da rashin lafiya falam turdi'ini ghayra thalathati rada'ati bata shayar da ni ba sai su uku kadai bai kai su biyar ba balle su goma falam akun adkhulu ala aisha min ajli anna ummu kulthum lam tutimma li ashra ra'ati daga baya ba ni da iko shiga wajen nana aisha saboda shayarwan bai cika goma ba akan wannan mazhabin sai shayarwa ya cika nawa gashi su uku bai yi ba ko قال وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي أبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها أنا حفصة تأيك والنيار زوا كونتا فاطمة بنت عمر بن الخطاب سيدنا عمر yana da ya sunanta Fatima yace kai ka je wajen kanwa take zan turo shi zo ki ba ki shayar da shi don na haramta gare shi turdi'u ashara da'atin liyadkhula alaiha a bashi ya sha su goma saboda ya zamo ta haramta gare shi wa huwa saghirun yarda yarda fa fa'alat fa kana yadkhulu alaiha da ta je wannan ya cika na sai na na wajen nana Aisha ne bai cika ba wannan sai ta shayar da shi su goma to sai zama muharramin ta kenan yana iya shigowa mata ana tafiya ko ana fahimta ko قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها جدا دا أن أنت سك شهر دشي كو أن كان أنت كو أنت سك شهر دشي زاسو شجمتها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها أما man arda'ahu nisa'u ikhwatiha matan yan kannenta ko ma in in suka shayar da su ba za su shiga mata ba saboda me saboda nana Aisha tana ganin ai li adami itibari ha bi labanil fahali wai wannan mas'alar nana Aisha ba ta yi amfani da cewa nonon mana nonon da ya sha a cikin matan din ina aka samu nonon mijin da ya sadu da ita maniyin da ya shiga masa shine ya haifar da wannan nono to aka ce ba ta yi amfani da wannan ba labanul fahali an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن عقبة انه سال سعيد بن المسيب عن الرضاعة ان تنبي سعيد بن المسيب دنگني da shayarwa فقال سعيد شيء سعيد بن المسيب ce wannan masalolin duk ijtihadiyat ne sai kullu ma kana fil haulaini wa in kanat fatratan wahida yace duk shayar wanda aka yi cikin shekaru guda biyu daga ran da aka haifi dan kafin ya cika shekara biyu ko da so ɗaya aka ba shi ya sha haramci ya haram ya shiga fa huwa yuharrimu wa ma kana ba'da al haulaini fa inna ma huwa ta'amun ya'kuluhu yace duk abin da ya ba sama da shekara biyu duk nonon da ya sha wajen matar abinci ne ya ci ba ya sha nono da zai haramta mishi bane ba a jala a fahimci wannan matsalar akwai matsaloli da za su zo gaba an fahimta akan wannan matsalar shayarwa wajen sa'id ibn musayyib sai cikin shekaru guda biyu din rada'ul kabir la yuharrim in babba ya sha nonon mace ba zai ba za ta haramta gare shi ba an fahimta qala ibrahim ibn uqba thumma sa'altu urwata ibn zubair sa'an nan sai na tambayi urwatu ɗan zubair faƙala mithla ma ƙala sa'id bin musayyib sai ya faɗi irin abin da sa'id bin musayyib ya faɗa ƙala wa haddasa ni an malikin an yi haya bin sa'idin annahu ƙala samitu sa'id bin musayyib ya ƙulu la radha'ata illa ma kana fil mahdi wa illa ma ambatan lahama wa dama yace babu reno shayar wanda ke haramtawa sai lokacin da yaro yake kankani cikin ana ɗauke da shi cikin abin nan sa'an nan kuma sai shayar wanda ya tsirar da nama ko jini ma'ana yanzu mutum ya girma don ya sha nonon ai ba abin da zai mai shaida ya ci abinci ne kawai ya ce wannan baya haramtawa an fahimta ala wa haddathani an malikin an ibn shihabin annahu kana yaqulu ar-radha'atu qaliluha wa kathiruha tuharrimu wa radha'atu min qibal ar-rijali tuharrimu an fahimta yace qaliluha wa kathiruha shi ba ba a dauki ɗaya ko goma ko menene ba komin yawan su komin kankantarsa inda an sha ce nan bai bayyana yaushe ba ko bai bayyana a cikin shekaru biyu ko ko bayan an girma ba bai bayyana wannan ba ko shi da ya ce adadin abinda za a fa'idanci a cikin wannan shine adadin shayarwa ko kaɗan ne mana a wajen shi ko so ɗaya ko so biyu ko so uku daga sha zai haramta ko so nawa ne zai haramta akan wannan maganar kenan ko قال يحيى وسمعت مالكا يقول يتي ناجي امام مالك yana fadar cewa ar-radatu qaliluha wa kaseeruha idza kana fil hawlain tuharrimu yace imam malik ya ce in ba kowace magana imam malik ya fada a cikin wannan wuri ya zama shine qaulan wahidan ba akan samu riwayatayn ko salas akan samu cene nace a wajen almajiran imam malik ya ce imamu malik ya ce kaliluha wa kasiruha idza kana fil haulaini tuharrimu mai yawa ko kaɗan in dai cikin shekaru biyu ne yana haramtawa fa amma ma kana ba'da al haulaini amma bayan ɗaya ya cika shekara biyu ya kama hanya na uku fa inna qalilahu wa kasirahu la yuharrimu shay'a da yawa ya sha ko kaɗan baya haramta ba za ta zama muharramansa ba wa inna ma huwa bi manzilati ta'am yace ai abinci ne ya ci an fahimta babu ma ja a fin radati ba'da al-kibari babin da yazo na bayanin shayarwa bayan mutum ya girma inda duk mas'alolin rigingimin suke tashi kenan bayan mutum ya girma in ya sha nonon mace to yaya ma ake bada nonon na tukunna aka ce ai wani ana so ya shiga ya girma duk da hususiya ko ba hususiya ba aka ce je yake shayar da shi sai zo ya kama nonon ta yana tsotsa ya ake yi aka ce matsa nonon take a cikin mazubi da ba shi ya sha in ya sha shi kenan amma kato ya zai kama nonon mace yana tsotsawa eh a tasa a cikin mazubi a ba shi ya sha gobe zuwa tasa a cikin mazubi a ba shi ya sha jibi zuwa tasa a cikin mazubi a ba shi ya sha قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير أن تنبي ابن شهاب الزهري شيخ مالك me kake fada game da hukuncin shayar da babba faqala sai ce akhbarani urwa ibn zubair anna abahu zaifata ibn utbah bin rabi'a wannan bawan Allah wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kana shahida badran yana cikin sahabbai kuma wanda suka shiga yana cikin badariyin wa kana tabanna saliman الذي يقال له سالم مولى أبي هزيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت زيد, زيد بن حارثة وأنكها أبو هزيفة سالما وهو يرى أن ابنه بياي تبني sai ya ɗauki ‘yar kanwansa ko ‘yar wani danginsa sai ya auren masa an kaha hau binta akhihi fatimata bintal walid ibn utuba ibn rabi'a wa hiya yawma idhin min al muhajirat al awwal وهي من أفضل من أفضل أيام قريش yace ta yi jiyaki tana cikin manya-manyan waɗanda suka yi hijira kuma tana cikin fiyayyun zawarawa kurashawa falamma anzala Allah ta'ala fi kitabihi fi zaidi ibn harisa da Allah ya saukar da aya dangane da zaidi ibn harisa yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunannakin iyayensu shi ne ya fi adalci a wajen Allah yanzu an soke tabanni kenan fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum ba ku san iyayenku ba to ƴan uwanku ne a cikin addini kuma masoyanku rudda kullu wahidin min ulaika ila abihi to an soke tabanni kenan kowa sai aka mai da shi wajen uban shi wanda ya haife shi فإن لم يلم أبوه رد إلى مولاه in ba a san wane ne mahaifinsa ba shi a mai da shi wajen wanda ke da walicinsa jibinta al'amarinsa faja'at sahalatu bintu suhailin wa hiya imra'atu abi huzaifa shi sahalatu yar huzaif yar suhail matan abu huzaifa sai ta zo wa hiya min bani amir ibn lu'ay ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunna nara saliman waladan da muna ganin salim da ne wa kana yadkhulu alayya wa ana fudlun aw fudlun yana shigo mini ba dan kwali kaina ba na ba cikakken hijabi jikina wa laysa lana illa baitun wahidun ba mu da kuma gidori sai gida waje daya gida guda daya muke da shi fama za ta rafi sha'anihi me kake gani ya manzon Allah cikin sha'aninsa fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma balagana yace sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ardihi khamsa rada'atin fa yahrumu bi labaniha ki bashi nono so biyar ya sha sai ya zama muharramin ki saboda ya sha nonon ki kenan wa kanat tarahu ibnan min ar-rada'a to sai ta ɗauke shi ɗa ne na shayarwa ki je ki shayar da shi sau biyar wannan ya riga ya girma yasa aka ce shayarwa bayan mutum ya girma akan wannan yana mutum ya girma ko ya girma ya sha nono yana da tasiri kenan za a ji yadda aka taɓa ga gidan manzon Allah matan manzon Allah an fahimta akan wannan nassin akan wannan bawan Allah in ta shayar da shi sau biyar manzon Allah ne faɗa ya haramta gare ta ta haramta gare shi kenan ta zama uwarsa kenan a cikin ceto ya zama a cikin reno ya zama ɗanta a cikin shayarwa an fahimta wannan nassi ne ba wanda ke shakka to ina mana nassiyan wannan nassun ne amun au khas to shine inda aka samu ƙari matan manzon Allah su kari juna ilimi an fahimta فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال wannan kissar da ta faru na na aisha sai ta ɗauki ilimi a ciki ta ce to duk wanda ko ya girma in ina son ya shigo mini sai na bar kanne na mata su shayar da shi fakanat ta'amur ukhtaha umma kulthum bint abi bakr siddiq wa banati akhiha an yurdina man ahabbat an yadkhula alaiha min ar-rijali sai duk wanda take wannan ya girma kuma akwai larura bukatar da ke sa lore ana haduwa to in tana so ta shigo mata ya samu izinin shigo mata sai ta ce makan wanda ke yake shayar da shi sau biyar in ya sha sau biyar mun zama iyayensa kenan to na na aisha ilim ilimin mazhabinta kenan aka ce wa aba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an yudkhala alaihun alaihin bi tilka radaa ahadun minan nas sauran matan manzo Allah suka ce mu ba za mu taba yadda wani ya zo ya shigo mana da irin wannan shayarwa ba to me za ku ce gashi manzo Allah ne suka ce khususiyya ce nana aisha fa ta ce ita hukumun amun an fahimta har gidan manzo Allah matan manzo Allah sun ƙari juna ilimi nana aisha ita kadai ta dauki wannan zahirin nassi sauran suka ce a'a ba za mu taba yadda ba to me za ku ce wannan suka ce wannan khususiya ce an ba da rangwame aka yi ma wannan wa qulna la wallahi ma nara allazi amara bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata bint suhail illa rukhsatan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rada'ati salimi wahdahu ai kun ji nassin magana ko yace a wallahi ba za mu yadda ba mu abinda muke gani wannan abinda manzo Allah ya ce yayi sassauci ne a cikin wannan a cikin wannan kisan kadai hukuncin baya tashi ya shiga ko hukuncin ba shi da ba shi da alaka da wani la wallahi لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد suka ce wallahi babu wani wanda zai zo ya shigo mana da irin wannan shayarwa fa'ala haza kana azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama fi rada'atil kabir yace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suka yi kenan a cikin shayarwa a shayar da babba nana Aisha kadai ita ce ta tafi akan haka sauran matan suka ce a a ba za su yadda ba an fahimta lokaci yayi سورة حديث بيو قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال يتي جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء وأن يزوج عبد الله بن عمر يتي إنا تهرد شيوج دار القضاء yas'aluhu an arda'atil kabir yana tambaya Abdullah dan Umar hukuncin shayar da babba mutum bayan ya girma fa qala Abdullah ibn Umar shi Abdullah dan Umar yace ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab yace wani mutum ya zo wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu fa qala yace inni kanat li walidatun wa kuntu ata'uha yace ina da baiwa ina saduwa da ita fa amadat imra'ati ilaiha fa arda'atha mata ta don kisisi na shi ta yi maza maza ta je ta shayar da ita ta zama mai kenan ta zama yata suna da fitina su kwarakwarai din in aka karanta suna ta da hankalin mata aure fa fitina ce rayuwa ce ko matanka matanka ga wannan kyakkyawa ce ta iya komai ta komai Allah sai jirabe ta wata rana ba sha'awanka ga duk yadda ta yi baka sha'awanta Allah ya cire sha'awa duk dabarar da za ta yi ba zai yiwu ba to matan watakila ta ga cewa wannan kwarkwarar baiwan tana da kowane lokaci ana abin nan bukatar ta kenan sai ta yi mazama ta bata nononta ta sha wa kuntu atawha fa amarat imrati ilayha fa arda'atha fa dakhaltu alayha fa qalat dunak da na shigo sai ta ce a kai ba ka ba ta yau na shayar da ita faƙad wallahi arda'atuha kai kai kai rabu da ita na shayar da ita ta zama yarka yau faqala umar awji'ha wa atijari wa atijari ta kafa inna maradatu radatu sagir kaga mazhabi sayyidina umar yace awji'ha ka gware ta ka bata haushi ka kai jifa da magana ta ka je ka dauko baiwa ka je kana shayarin ka da ita saboda ai shayarwa sai in an shayar da mutum yana karami قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال وني يتنبي أبو موسى الأشعري فقال سيتي إني مصصت يقال مصصت أو مسست عن مرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني yace na tsosa nonon matata sai nono ruwa ya shiga sai madarar ta shiga har na cikin ciki na ma'ana garin tsosa nono sai ruwa ya shiga bakin shi ya kasa karfin hali ya shi ya haɗi sa'an nan sai zo yana tambaya faƙala abu musa al'ashari sai abu musa ce la'araha illa kan harumat alaika a a ta haramta ka sha nononta ka haɗiye a a ba ka ba ta yau in zafi kuhu faƙala abdullahi bin mas'ud shi abdullahi dan mas'ud ya ce unzur ma za tufti bihin rajula ka yi hankali ka san abin da kake faɗa fa ka san abin da kake faɗa fa وقال أبو موسى فماذا تقول أنت yace to kai mai cece fatawarka in mutum ya tsosa nonon matarsa ya haɗe mai cece fatawarka fa qala abdullahi ibn mas'ud la rada'ata illa ma kana fil hawlaini ai babu shayar wanda ke da tasiri sai wanda ya zama cikin cikin shekaru biyu fa qala abu musa sai abu musa ya janye fatawarsa yace la tasaluni an shay'in ma kana hadha al habru bayna azhurikum kada ku koma tambaya ta wani abu matukan wannan yana tare yana nan an fahimta to me aka fahimci game da wannan tambayar yanzu mas'alan mutum ya tsosa nonon matarsa da ruwa ya zo sai kasa hakuri sai shanye maganan da suke shine shan da yayi ya haramta ya sa ta haramta gare shi ko bata haramta ba amma sai mishi bai halatta mutum ya tsoso nonon matarsa ba sun yi magana akai Allah ma hadina fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم